أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin ranar juma'a sha tara ga watan zulqa'ada shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu zo daidai da tara ga watan jun na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kuma insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin wannan darasi namu na littafin fatihul gaffar sharhin sahihul azkar wanda a sheikh abu asma muhammad bin daha ya rubuta shi za mu tashi akan babi na hudu ko kuma zikiri na hudu du'a'ut ta'ziya wato addu'ar ta'ziya an usama bin zaidin radiyallahu anhuma qala كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم فرفع إليه السبي ونفسه تقعقع كأنها في شنته ففاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه وانا حديث an karɓo shi ta hanyar masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ɗan masoyin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine sayyidina Usama dan Zaid idan ana tabbata gare shi qala yace kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa arsalat ilaihi ihda banatihi tada'uhu sai ɗaya daga cikin ƴaƴayensa mata ta aiko zuwa gare shi tada'uhu tana kiran shi wata kubiruhu tana ba shi labari anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut cewa wani ɗanata wani jariri nata ko kuma wani ɗanata yana cikin mutuwa wato yana gab da zai rasu ya zo gargara fa qala lir rasul sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wannan dan aikan irji ilaiha ka koma zuwa gare ta فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى kaje in kaje ka bata labari cewa na ce a gaya mata abin da Allah ya karba dama na sani abin da Allah ya bayar ma duka na shi wa kullu shay'in indahu bi ajlin musamman kuma cewa kowanne abu yana da wani lokaci na musamman wani ajali na musamman da Allah ya ajiye mishi a wajensa fa murha ka umarce ta injini fa tasbir lalle ta yi hakuri walta su kuma lallai ta nemi ladanta wurin Allah fa'adar rasul bayan dan aikin ya je ya gaya mata sai ya sake dawowa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam inna qad aqsamat la ta'tiyannaha lallai ita ta yi magiya ya rasulullah ta ce lallai lallai ka je gare ta qala sai na usama yace fa qama annabi sallallahu alaihi wasallama wa qama ma'ahu sa'ad ibn ubadata manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe ya tafi zuwa gare ta sannan sirna sa'ar dan ubaratu shi ma ya tashi ya bi shi wa mu'azu bin jabal da kuma sirna mu'azu dan jabal وانطلقت معهم نما سنة في تاردس فرفع إليه السبيل yayin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan nata sai aka ɗauko yaron aka miƙo shi zuwa gare shi wa nafsu taqa'u ka annaha fi shanna a lokacin nan wato numfashin yaron yana kaiwa da komowa yana fita a hankali a hankali kai ka ce numfashin nashi a cikin silke yake wata jaka ce haka ta fata wacce in an zuba ruwa a ciki za a ga in an juya shi bakin daga ƙasa to za a ga yana ɗaga a hankali a hankali wato numfashin yaron yana fita a hankali a hankali fafabar ainihu sai idanuwan maza Allah sallallahu alaihi wasallam masu albarka aga suna zubar da hawaye fa qala lahu sa'd sai na sa'd dan ubaratu yace mishi ma hada ya rasulullah wannan fa menene haka ya ma'aikin Allah yana nufin wai hawayen da ya gani a fuskar a fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan menene ya ma'aikin Allah qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi hadhihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadi wannan hawayen da kaga ina yi ai tausayi ne da kuma jin kai wanda Allah subhanahu ta'ala yake sanya shi a cikin zukatan bayinsa wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama kadai dai waɗanda Allah yake tausaya musu yake jin kansu daga cikin bayinsa sune masu tausayi masu jin kai a hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin sahihinsa shine hadisi na 2284 a cikin sahihu Muslim kuma hadisin shine na 900 da ashirin da uku wannan hadisin yana ɗauke da darussa da yawa kamar yadda insha Allah a cikin darasin za a ji darussan da ke cikin hadisin za mu fara da kawowa tarjamar shi sahabin wato takaitaccen tarihinsa huwa sahabiyul jalil shine sahabin nan mai daraja usama ibn zaid bin harisata bin sharahil shine sirna usamatu dan zaidu dan harisatu dan sharahil alkalbi abu muhammad wanda ake mishi alkunya da abu muhammad saboda yana da ɗawan da ya sanya mishi irin sunan ma'aiki alaihi salatu wassalam wakila abu zaidin wasu kuma suka ce a ana yi mishi alkunya ne da abu zaid saboda yana da ɗan shi wanda ya sanya mishi irin sunan ma'aikin shi zaidu wakila abu harisata wasu kuma suka ce a ana ce mishi abu harisata saboda a cikin 'ya'yan shi akwai wanda ya sanya mishi sunan kakan shi harisatu alhibbu ibn alhib shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kuma dan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so da shi da mahaifinsa duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana matukar son su ummuhu mahaifiyar shi ummu ayman radiyallahu anha ita ce ummu ayman barakatul habashiya Allah ya yarda da shi Allah ya yarda da ita hadiratu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wace ita ce ta yi goyon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tun yana da ƙananan shekaru a gabanta aka haife shi kuma a gabanta annabi sallallahu Alaihi wasallam ya taso ita ce sai da umu aiman barakatul habashiya ainihin ta baiwa ce ta mahaifin shi abdullahi wuri da radiyallahu anhu fil islam an haifi sirna usamatu Allah ya da shi a cikin musulunci wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya akuzuhu huwa wal hasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan dauke shi da shi da sirrin hasan jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waya kulu kuma ya dauke su din yakan yi addu'a yana cewa Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma ya Allah hakika lalle ni ina son waɗannan yaran nan guda biyu to ya Allah ka so su hadisin ingantacce ne a imam bukhari ya rawaito shi a cikin sahihinsa shine hadisi na 3735 wato shi sai na usama radiyallahu anhu yana da matsayi sosai a gun annabi sallallahu alaihi wasallam ولما أراد الصحابة رضوان الله عليهم أن يشفعوا في المخزومية التي سرقت يا عند سورة صحابي الله يرزقوا سكين من ذات النعمة وتمعتا شيتو daga kabilar banu makhzum wacce ta yi sata za a yanke mata hannu da suka yi nufin za su nema mata alfarma a gwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ba sai an yanke mata hannun ba qalu sai suka ce wa man yasri'u ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yukallimahu fiha illa usama da kansu sahaban suka ce yanzu waye ya isa ya je wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana a game da wannan matar in ba sai na usama ba hibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake matakar kaunar shi shi ma wannan hadisin ingantacce ne Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin sahihinsa shine hadisi na 3475 haka ne yazo a cikin sahihu Muslim shine hadisi na 2688 wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala an karbo daga sayyidina Abdullahi dan Umar idan Allah ta bar gare su ya ce أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وطعنوا في إمارته مازال صلى الله عليه وسلم يا سيدنا سيدنا أسامة أما إن سركين يأتي zai jagoranci rundunar musulunci a tafiyin jihadi da sai aka samu wasu daga cikin sahabbai suka yi suka a game da wato jagorancin nashi kasancewar yana da ƙananan shekaru faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah jira da mutum Allah sabuta ga shi sai ya ce in ya ba'anu fi imarati faqad ba'anu fi imarati abihi idan har sun yi suka game da jagorancin shi to ai da ma sun yi suka ma game da jagorancin mahaifin shi waymullahi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina rantsuwa da Allah in kana la khaliqan lil imara wallahi lalle haƙiƙa shi sai na Usama yana da halaye irin na jagoranci wa in kana lamin ahabbin nas ilayya kuma cewa lalle wallahi yana daga cikin mafiya soyuwar mutane zuwa gare ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in nabnahu hadha lamin ahabbin nas ilayya ba'dahu kuma wannan dan nan nashi mai suna Usama shi ma yana daga cikin mafiya soyuwar mutane zuwa gare ni kaga wannan a daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ji wannan shi yasa ya zama yana da fasa'is masu yawa wannan hadisin Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin sahihin sa hadisi na 3730 a cikin sahih Muslim kuma shine hadisi na 2426 وكان عمره رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش ثمانية عشرة سنة ya kasance shekarunsa a lokacin da manzana sallallahu alaihi wasallam sun yashi jagorantar rundunar musulunci yana da shekara 18 ne a duniya wa mata radiyallahu anhu fi akhir khilafati muawiya radiyallahu anhu kuma sayyidina usama radiyallahu anhu ya rasu ne a ƙarshen halifancin sirna mu'awiya dan abu sufyan idan ala ta bar gare su shekara ta hamsin da hudu a garin madina a nan ya rasu kuma an binne shi a makabartar bakiya mufradatu na hadisin kuma hadarat kalmar hadarat nan ayi ma'anarta hadarat har wafatu ayi mutuwa ta zuwa wannan jaririn ko wannan jaririyar ta ƙaƙau kuma ma'anarta shine ta taharraku wa tabdaribu ai numfashin shi yana motsawa yana kai komo likuruji ruhi ha saboda lokacin nan ran yaron ko yarinyar ya zo dab da fita kuma sharhin hadisin malamai suka ce wannan yarta annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta aiko cewa ya zo ita ce sai da zainabu radiyallahu anha yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ita ce babbar yarsa a cikin ‘ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam mata ita ce babba ita ce wacce ta aiko cewa a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga yaronta nan yana dab da zuwar kamar yadda ya zo a cikin wata ruwaya ta abubakar ibn abi shaiba a nan din an ambata karar cewa sai da zainabu ce yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wacce yaron nata zai rasu ta aika cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo faɗansu da ya ce arsalat ilaihi tasiru annabnati qad hadarat fashhadha ya zo a wata wayar cewa ta aika ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana ambata cewa ka zo ka ƴata ce a mutuwa da ta zo dab da dab ka zo ka halarci wajen amma a mafiya yawan ruwaya ba ya mace aka ambata ba ɗa namiji ne ɗan nata wanda zai rasu wannan duka kokwanto ne daga shi marwacin hadisin wanda kuma baya bayi da tasiri a cikin ainihin hukuncin hadisi da kuma darussan da za a cira daga cikin hadisi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa inna lillahi ma akala wa lahu ma aba ai abin da ake nufi a nan shine inna allazi arada Allah an ya'khudhahu huwa allazi kana abahu ai wannan ran da da Allah subhanahu wataala yake so yake so zai karba na bawan shi wannan dan naki to ki sani dama tun farko ba Allah ne dama ya bashi bayan akhadahu akhadha ma huwa lahu idan Allah ya karbi ran shi to ai ya karbi dama abin da yake nasa barayan bagin tuza dan haka bai kamata ki ya kwaci ba ma'ana bai kamata ki kadu ki fita daga hankalinki ba li'anna mustawda al-amana la yanbaghi lahu an yajza'a idan stu'idat minhu domin kuwa duk wanda aka bashi ajiyar wata amana to bai kamata ba gare shi yayi ya kwaci wato yayi ya tada hankalin shi yayin da aka nemi karɓar wannan amana daga gare shi wannan bayanin duka ya zo a cikin fitowar bari sharhin sahihul bukhari na alhafiz ibn hajar al-asqalani juz'i na uku shafi na ɗari da tamanin da bakwai faɗan shi kuma da ya ce wa kullu shayin inda bi ajalin musamman ai kowanne abu na daga rayarwa wal imatati da kuma matarwa kowane abu dai yana da lokacin shi a wajen Allah faɗin shi kuma da yace bi ajirin musamman ai yana da wani ajiri wanda yake wanda yake muqaddarin ma'lumin wato kaddararre kuma sananne wa muhalun taqaddumu aw ta'akhuru dan haka abu ne korarre gabatar da shi ko kuma jinkirtar da shi ma'ana in Allah ya riga ya kaddara wa bawan sawu duk yadda za ka yi baka yi saka jinkirta ba baka sai kuma ka gaggautar da abun ba da haka faɗa shi kuma da ya ce faltasbir walta ta su ai da tasbir alama a sabaha min musibati min musibatin bi qadrin lahi azza wajal ai lalle ta hakuri alama a saba bisa abin da ya same ta min musibatin na daga musiba bi qadrin lahi azza wajal saboda kaddarawar ubangiji subhanahu ta'ala walta ta sibil ajra inda rabbiha kuma ta nemi ladanta a wajen ubangijinta shi hakuri a lugha ana kiran shi alhabs wato riƙewa a shari'a kuma ma'anar haƙuri shine hamsin nafsi ala salasati umur wato riƙe zuciya bisa al'amura guda uku shine haƙuri abu na farko shine ala ba'atin lahi wato shi haƙurin kala uku ne akwai haƙuri akan bin Allah wasani na biyu an ma'asiyatin lahi akwai haƙuri daga barin saban Allah kai haƙuri karka sabawa Allah asalis na uku ala aqdarin lahil mu'lima akwai haƙuri bisa rungumar ƙaddara ta ubangiji subhanahu ta'ala wa suke mai zafi mai raɗaɗi wa huwa al-maqsud huna to anan kan a cikin wannan hadisin to wannan na ukun shi ake nufi sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata faltasbir lalle ta yi haƙuri to wannan na ukun ake nufi fa yusabbiru al-insanu nafsahu lalle ne dan adam ya haƙurwatar da ransa amma ya harmu alaihi min izharil jazai bil lisani aw al qalb ya hakurta da ransa daga abin da aka haramta masa da daga bayyanar da ya kwace da harshen shi ko kuma da zuciyar shi aw al jawari ko kuma daga wabin jikin shi fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bis sabri ala ma asabaha bi faqdi ibnatiha aw ibniha bi qadri Allah azza wa jalla kuma sallallahu alaihi wasallam da aka sai umarci da ta yi hakuri bisa abin da ya same ta na rashin yarta ko kuma ɗanta da ƙaddarawar Allah mai girma da ɗaukaka. Yanar insana inda hululin musibati lahu halata domin cewa shi ɗan adam yayin da musiba ta sauka gare shi yana da yanayi guda biyu. Yanayi na farko shine a tasaffur shine wanda za ka ga kamar ya yi fushi da Ubangiji. Sawa'un bil qalbi fushin nan da Ubangiji kala biyu ne. Akwai fushi wanda yake na zuciya shine bi an ya kuna fi qalbihi sukhdun ala rabbi shine mutum ya rika jin yayi fushi da ubangijin shi wal iyazu billahi Allah ya tsare mu wa yashkuru ka anna Allah qad zalamahu bi hadhihi al musiba wato mutum ya rika ji a zuciyar shi tamkar Allah ya zalunce shi ne da wannan musibar da ya dora mashi wani kauye da muka zauna lokaci guda aka yi musu rasuwa a satin aka kuma yi a satin har ila yau wani satin na shiga aka saki yi wajen rasuwa dai uku ko hudu aka yi musu a tsakanin sati ɗaya ko biyu shi ne suka zauna sai wata ke cewa Allah mai muka yi maka ne Allah mai muka yi maka kaga wannan rashin sanin girman ubangiji ne da kuma yin fushi bisa kaddararsa tunda ai akan yi haihuwa kuma a gidan a haifi ya'ya biyu ko uku ko hudu ko fiye da haka a sati guda ko a wata guda da kuma shi wannan din bai kuka bawa Allah da ya baku in dai wancan din ba wani abu kuka bawa ubangiji ba ya baku kawai ganin dama yayi ya baku to wannan din ma ai ba wani laifi kuka yi mishi ba ganin dama yayi tunda bayinsa ne sai ya karbe ransu to saboda haka idan Allah subhanahu wataala ya dora maka musiba kada ka rika ji a ranka kamar kai fushi da ubangiji ko kuma ka rika cewa ni kadai za a dora wa abu kaza ni kadai kamar ni kadai ne a garin an mun kaza Allah ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza to wannan duka ba daidai bane to kaga duka wannan yin fushi ne da ubangiji subhanahu wataala bisa abin da ya kaddara wanda kuma ba daidai bane aw bil lisan ko kuma mutum ya rika yin fushi da ubangiji subhanahu ta'ala ta hanyar abin da yake furtawa a harshen shi bi an yadda uwa bil waili shine kamar mutum ya rika kiran musiba a kansa mutum yana cewa wayyo Allah sa wayyo ya shiga uku wayyo ya shiga uku wal halak da mutum ya rika kiran halaka a kansa yana cewa ya shiga uku ya shiga uku ya ya ya lalace ya shiga uku ya lalace wa saboda ta musiba ta sauka a kan shi wa an yasubba da'ar ko kuma mutum ya rika zagin zamani amma shi ba za ka da abin da ya kama da wannan ko kuma mutum ya kasa hakuri din har ila yau ya rika nuna rashin hakurinsa ta hanyar amfani da gabobin shi da an yalda makaddahu shine mutum ya rika marin kumatunsa saboda an mishi mutuwa au yasfa'a ra'sa ko kuma mutum ya rika cizgewa gashin kansa kamar da su laraba suke a wancan lokacin saboda fushin wai musiba ta sauko gare shi awo ya shuka saubahu ko mutum ya rika yaga tufafin shi saboda fushin tashin hankalin musiba ta same shi amma su ba za ka da abin da ya kama da wannan wa jami'u hadha muharram dukkan waɗannan ne baki ɗaya haramun ne dan adam musulmi ya aikata su ya na fi itiradun ala qada'illahi azza wa jal da ma cikin waɗannan duka akwai kamar bijirewa kaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma hukuncinsa wa qadari da kaddarawarsa wa adamin ridabi da kuma rashin yarda da hukuncin Allah wa saniyatu hali na biyu as-sabr shine yin hakuri wa huwa hamsun nafsi an zai shine mutum ya kiyaye zuciyar shi ya kare ran shi daga yakwace shine fitar hankali da kuma kuka na fitar hankali wa tasakkut da kuma jin fushi da ubangiji wa qad yakunu ma hadha sabri riban kuma yana iya yiwa wasu kaga bayan sun yi haƙurin kuma zai zama sun yarda da ƙaddarar da Allah ya ɗora musu sun runguma hannu rubiyu da yakun insanu ma hamsi nafsahu an aljazai wa tasaffut radiyan bima katabahu Allah alayhi sai ya zanto dan adam tare da ya kame zuciyar shi din daga yin yakwace da kuma yin fushi da ƙaddarar ubangiji da kuma har ila yau ya yarda da abin da Allah ya ɗora mishi abinda Allah ya rubuta mishi na kaddara war riba qadrun zaidun an mujarrad sabri shi jin yarda da kaddara wani wata daraja ce mai karuwa akan zallar hakuri din wayan kana ya tadammano duk da cewa kuma yarda da kaddara din a cikin ta akwai hakuri din to kullu rabin sabirun dukkan wani mai yarda da kaddara to mai hakuri ne wayansu kullu sabirin rabiyan amma ba kowanne mai haƙuri ne kuma yake yarda da ƙaddara ba wani haƙurin nashi na dole ne ba ƙarya kuma ma asabri shukur wani lokacin kuma akwai wanda za a ga kuma bayan ya yi haƙuri ɗin kuma ya rungumi ƙaddarar har ila kuma yana gode wa Allah bisa musibar da Allah ya ɗora mishi wa huwa ala martabatin min riba to wannan ita ce mafi ɗaukakuwar martaba daga yarda da ƙaddara ɗin fa kullu shakirin radin wa laysa kullu radin shakirin dukkan wani mai godiya bisa kaddar da Allah ya ɗora mishi to mai yarda ne da hukuncin Allah amma ba kowanne mai yarda da hukuncin Allah ne ya zamto kuma mai godiya ba da anna shukura ma'anahu an yakuna al-insanu ma hamsi nafsahu an al-jazai wa tasakkur domin cewa shi yin godiya bisa kaddarawar Allah ma'anarsa shine mutum ya zamto tare da kamewa zuciyar shi da yayi an zai daga yin ya kwace wa tasakkur da kuma yin fushi da ubangiji wa ma'a ridahu bi qadarillahi tare da kuma yaddar shi da kaddarar Allah da kuma kaddara kenan shakiran lillahi yana mai godiya ga Allah hamidan lahu mai furta godiya gare shi subhanahu wata'ala da anna Allah rattaba lahu min as-sawabi wal ajri domin cewa Allah subhanahu wata'ala ya jiranta masa na da ya jiranta masa abubuwa da yawa na daga lada ɗaukakuwar daraja ala hadhihi almusibati bisa wannan musibar ta same shi akthar mimma asabahu fiye da abin da ya same shi wato shine mutum ya rika ji a ransa yayin da wani abu ya same ka sai ka rasa kuɗin ka naira dubu ɗaya to bayan ka rungumi kaddara kuma ka yi haƙuri sai kuma ka gode wa Allah cewa musiba ta tsaya iya kan naira dubu ɗaya wanda kila abin da Allah ya riga ya rubuta maka ya kai ka rasa kamar dubu ɗari amma saboda watakila addu'o'in da kake yau da kullum sai Allah ya sauƙa maka ya zamto iya dubu ɗaya ce kawai kai asararta to sai ka gode wa Allah bisa wannan kaddara ta same ka to haka nan kowace kaddara ma ta same ka mummuna to ka rika tunani a ranka tamkar cewa lalle ubangiji abin da ya rubuta maka na musibar ya fi haka girma kawai dai afuwa ce ta ubangiji ta sa Allah subhanahu wataala ya sauƙa maka ya zama iya wannan din shi ya same ka والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر زينب بهذه المرتبة العالية فإلى النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر شيء زينب رضي الله عنها ta yi haƙuri kuma ta gode wa Allah wata tariki wannan martabar maɗaukakiya wa hiya sabru ala ala tisabil ajri wa sawab shine ta yi haƙuri kuma ta rungumi kaddara sannan kuma ta nemi ladanta a wajen Allah subhanahu wataala fadarsa da ya ce ba a da simu alaihi sai ta aiko tana mai yin magiya gare shi ai ta alifu alaihi an yi a ciha ai tana yin magiya gare shi lalle lalle ya je mata saboda dan adam yana da wani irin yanayi yayin da mummunar kaddara ta same ka to idan ka ga mutumin da ka fi kauna ya zo domin taya ka damuwa bisa abin da ya same ka to wannan din yakan dan sanya maka ka dan ji dama dama duk yadda damuwar ta kai to kakan dan yi kakan dan ji daɗi a ranka ka dan ji sakwaikwai yayin da kaga wani masoyinka ya zo gurin musamman ma kuma ya zanto wanda ka fi kauna fiye da kowa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afadat aynan nabi sallallahu alaihi wasallam to fada shi ne shi idanun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawaye ai sala min haddam ai hawaye ya gangaro daga idanun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min al-bukai na daga kuka yuqalu akan ce fadatul ayn ai ido ya kwarara tashbihan laha bil ina'i ana kwatanta idanu ne da ƙwarya idza faba min hurma yayin da ruwa ya kwarara daga ƙwarya fasala ala jawanibi sai ruwa ya kwarara a geffansa fa ƙara sa'ad yayin da sa'ad ya ce shi sa'ad dan ubada kamar da ya zo a cikin ruwayar bukhari da muslim ما هذا يا رسول الله منين كما wannan ya ma'aikin Allah وكأن سعدا ظن أن جميع البكاء حرام kamar dai cewa shi sa'adu yana tsammanin ko yana tunanin cewa an haramta dukkan wani kuka ne kukan mutuwa ko wani iri ne an haramta wa anna dam al aini haram kuma shi sa'adu yana tsammanin ko zubar da hawaye ma daga idanu dan an maka mutuwa shi ma haramun ne wa zanna anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nasiya kuma yayi tsammanin ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta ne فذكره دان حسي في تناسب دشي فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد البكاء ودمع العين ليس حراما sai manzana sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi cewa tsantsar dai kuka da kuma hawaye da ke zuba daga ido wannan ba haramun bane wala makruhan kuma ba a hana ba bal huwa rahmatun wa fadila balle cewa shi jin kai ne da kuma fifiko fa innamal muharramu annahu wan nadab kada dai abin da aka haramta shine yin kukan kyara an maka rasuwa ka fito kana wayyo Allah na shiga uku na shiga uku kaza kaza to wannan shine abin da aka haramta wal bukawul maqrunu biha da kuma kukan da yake gwame da irin wannan ihu aw bi ahadi ma ko da ɗayan cikin su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi inna allaha la yu'adhibu lidam'il ayn Allah baya yi wa bawa azaba saboda hawaye da ya zuba daga idanunsa wala bi huznil qalb Allah baya yi wa bawa azaba saboda ya yi bakin ciki bisa abin da ya same shi na musiba ya shiga damuwa saboda rabuwa da masoyi ko rabuwa da mahaifi ko rabuwa da ɗanshi walakin yu'azzibu bi hadha wa ashara ila lisanihi aw yarham sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da harshen sai ya nuna yace Allah yana yin azaba ne saboda abin da wannan ya faɗa wato abin da harshe ya faɗa to saboda wannan ne Allah yake yin azaba aw yarham ko kuma yake yin jin kai yayin da musiba ta same ka ka fito kana cewa ai wani ne ai da ma na san wani ba zai bar na haka ba kana tunanin wai wani ne ya maka asiri shi sa abu kaza ya same ka wani ne ya maka jifa shi sa abu kaza ya same ka to wannan din wannan din shine rashin yarda da kaddara shine kuma wanda Allah yake yin azaba saboda shi amma idan musiba ta same ka koma komai girmanta kowace irin nau'i ne ka rungumi kaddarar ka to shikenan sai Allah kuma ya baka lada faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace هذه رامة وضعها الله في قلوب من يشاء من عباده ai wannan hawayen da ka gani rahama ce da tausayi da Allah yake sawa a cikin zukatar wanda ya so daga cikin bayansa ai hazar buka ai irin wannan kukan wa hazar dam'ul ladhi yakunu bila takalluf da kuma irin wannan zubar hawayen wanda yakan zuba ba tare da dorawa kai ba wa bilana wahin wa awailin wa aulaqamin aw shaqqin wanda kuma hawayen yana zuba ne ba tare da kururuwa da ihu ba ba tare da mutum yana marin kumatunsa ko yana keta tufafinsa ba rahamatu to irin wannan zubar hawayen rahama ce da anna ta kafufu ma fil qalbi domin cewa shi wannan zubar hawayen sauƙaƙawa ne ga bakin cikin da ke cikin zuciya min huzunin na bakin ciki ana firaqil mayyit saboda rabuwa da wannan mamaci aure annaha tadullu ala riqati qalbi sahibiha ko kuma domin cewa wannan zubar hawayen yana nuni ne zuwa ga taushin zuciyar ma'abocin hawayen wa rahmatu bil mayyiti da kuma tausayawarsa da mamaci wallahu a'lam Allah ne musulmi fadansu kuma da yace wala yarhamullahu min ibadihi illa ruhama Allah baya jin kan wasu daga cikin bayinsa sai masu tausayi ai inna Allah azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa man tasaffa bir rahmati ala ibadihi ai Allah baya tausayawa wani daga cikin bayinsa ba ce wanda shi ma ya siffantu da wannan siffar ta jin kai ga bayi duna man laysa fi qalbihi rahma sabanin wanda shi a zuciyar shi babu tausayi babu jin kai fa'idodin hadisin kuma imam an-nawawi yace hadal hadis min qawaid al-islam al-mustamilati ala jumalin min usul ad-din wa furu'ihi wal adab yace lalle wannan hadisin yana daga cikin turakun addinin musulunci wanda suke ɗauke da jimloli na daga asalan addini da rassan addini da kuma ladubba na addini inji imamun nawawi ya faɗi wannan ne a cikin sharhin da ya wa sahihu muslim juz'i na uku shafi na ɗari hudu da ashirin da bakwai abin da za mu riƙa daga cikin hadisin shine abu na farko dai mashru'iyatu hadha du'a inda ta'azziyati shine mashru'iyyar yin wannan addu'ar yayin da ka zo yi wa mutum ta'aziyya ka ga mishi inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajrin musamman ka ce wa mutum wani ka yi hakuri abinda Allah ya bayar nasa ne abinda Allah ya karba ma duka nasa ne ka yi hakuri ka nemi ladan ka wurin Allah abu na biyu kuma shine jawazu istihbari zawil fadli lil mutadar shine harcin a neman halartowar ma'abota falala wato mafifitan mutane ka ce su zo su wurin mutumin da mutuwa ta zo mishi dab da dab zai raja'i barakatihi wa du'a'ihi domin neman albarkarsu da kuma addu'arsu wa jawazul qasmi alaihim bizalika kuma da kuma halarcin in sun ki zuwa din ma a yi musu magiya in wani malami ne ko wani mahaddacin alqur'ani ko dai wani mutum da ake fatan samun albarkashi ka nemi cewa an gafata malam ka zo ka dan Allah ka zo ka halarci mahaifina ko wane na gashi nan zai rasu ina so ka zo dan Allah ka zo ka lakana mishi kalmar shahada ko ka zo ka yi mishi addu'a to wannan duka abu ne da ake so yau kamar yadda dai ita wannan ya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta nemi cewa ya zo shi ya halarci ɗanta wanda zai rasu abu na uku kuma da zamu riƙa da cikin hadisin shine jawazu الذهاب إلى التعزية والإيادة بغير إذن حلسين تفيا zuwa ga yin ta'aziyya ko duwa mara lafiya ba tare da neman izini ba bi khilafil walimati sabanin walima an walima ce sai in shi mai walimar ya gayyace ka amma an ta'aziyya ce ba sai mutum ya gayyace ka ba haka nan idan duwa mara lafiya ne ba sai in mutum ya gayyace ka ba لانجهاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة وإنما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم دونهم saboda rakiyar da waɗannan sahabai radiyallahu alaihim suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa shi aka ce ya zo har aka yi marmagiya cewa ya zo shi ban da su amma sai suka biyo shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba daga nan aka fahimci cewa idan wani zai je dubiyar mara lafiya ko shi mara lafiya ne ya aiko a gaya wa wani fa ba ni da lafiya to da aka zo a gaya wa wanan nan to shi wanan kuma yana tare da jama'a to ya halatta jama'a da ke tare da shi su bi shi su je su duba mara lafiya duk ya halatta wa fi istibabu ibrarul qasr abu na hudu zamu rika daga cikin hadisin shine an so idan mutum ya yi maka magiya ya ce wani dan girman Allah ka man kaza wani dan Allah ka zo ka raka ni wuri kaza to ka je ka raka shi din saboda wannan magiyar da ya yi idan mutum ya yi magiya akan abu ka kubutar da shi daga wannan rantsuwar ko wannan magiyar da ya yi في استيباب أمر صاحب المصيبة بالصبر abu na biyar kuma shine hadisi yana karantar da mu cewa ya kamata a yi nasiha ga duk wanda musiba ta same shi a yi mashi nasiha cewa wani sai haƙuri fa wani kai haƙuri haka Allah ya so wannan abu ne mai kyau a yi mutum nasiha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan yar tashi mai albarka nasiha cewa ta yi haƙuri bisa abin da ya same ta na mutuwar yaranta walau lam ya kai maut ko da a ce mutuwar ma bata riga ta faru ba a ce ka zo daidai ka zo duba mara lafiya sai ka samu mara lafiya yana cikin wani yanayi to ka ba wa ma'abota mara lafiya wato yan uwan shi da iyalan shi ka ba su hakuri saboda idan mutuwar ma ta zo dai ka same su yin shirin karɓar kaddara da ya ka'a wa huwa yastashuru bin riba domin idan mutuwar ma ta afku idan to shi ma'abocin musibar wato yana ji a zuciyar cewa ya yarda da wannan kaddara wa muqawiman lil huzni bis sabr kuma ya zanto ya taru wannan bakin cikin da hakuri wanda ka bashi a zuciyar shi darasi na shida da hadisin ke koyar da mu shine fihi ikhbaru man yastad'a bil amri alladhi yastad'a min ajlihi a bawa mutumin da aka kira shi labarin dalilin kiran nashi tunda kaga lokacin da aka aiko a ga wani sallallahu alaihi ya zo sai a gaya mishi cewa ta ce a gaya maka ɗanta ne ba lafiya kuma yana dab da zai rasu abu na bakwai da hadisin ki karanta da mu shine fi taqdimu salami alal kalam shine mutum ya fara gabatar da sallama kafin yayi zance lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidanta kafin komai sai da ya mata sallama sannan ya shigo duk da cewa yana mahaifinta duk da cewa kuma yana fiyayyen halittar sallallahu alaihi wasallam amma sai da ya sallama sannan ya shigo gidan abu na takwas da hadisin ya karanta mu shine fi iyaratul marid walau kana mahdulan aw sabiyan sagira hadisin yana hadisin yana karanta da mu cewa ya halasta ka je ka duba mara lafiya koda kuwa wanda ka fi shi ne koda yaro ne karami ka je ka duba shi koda jariri ne Allah zai baka ladan duba mara lafiya daga annabi sallallahu alaihi wasallam zai duba wannan jika nashi alhali jariri ne wa abu na tara da hadisin ya karanta da mu shine أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن فضلهم cewa bai kamata ba gama abota fifiko kamar malamai ko shugabanni ko jagorori na al'umma su yanke mutane daga samun falalarsu khasatin idan alahu alaihi musamman ma idan ya zamto sun yi musu magiya sun nace lalle in mutum yi maka magiya kuma ya nace ka je wani gida nashi da ya gina ko ka je wani shago nashi da ya gina zai bude ka je ka mishi addu'a a wurin ko wani abu da haka to ya kamata ka je ka abu na goma da hadisin karanta mu shine fihi istifhamu tabi'i min imamihi amma yashkulu alaihi mimma yata'arabu zahirahu shine hadisin yana karanta mu cewa mabi ko kuma almajiri ya nemi fahimta daga malaminsa ko daga jagoransa game da abin da ya shige mishi duhu daga abin da yake ganin kamar ya saba wa zahirin abin da ya sani inda kaga wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai na sa'ad ibn ubada da ya ga hawaye a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi wannan fa saboda ya ga wannan ganin wannan hayayen ya saba wa abin da ya sani game da kukan mutuwa da shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimtar da shi abu na goma da hadisin ke karanta mu shine fihi husnul adabi fi su'al hadisin yana karanta mu cewa mutum ya kyautata ladabi wajen yin tambaya ita qadimihi ya rasulullah saboda bai tashi yin tambayar cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaga ya sanya ladabi a ciki abu na sha biyu shine fi targhib fi shafaqati ala khalqillahi war rahmati lahu hadisi yana kan da mu muhimmancin tausayawa halittun Allah da kuma jin kai gare su wa tarhib min qasawatil qalbi wa jumudil ayn kuma hadisi yana tsoratar da mu daga bushewar zuciya da kuma bushewar idanu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin ya ce Allah yana jin kan kadai masu jin kai ne masu tausayi daga cikin bayansa su kadai Allah yake tausaya musu abu na sha uku na hadisin ke karantar da mu shine في جواز البكاء من غير نوه hadisi yana karanta da mu cewa ya halatta mutum ya yi kukan mutuwa ba ma ba tare da ihu ko kururuwa ba abu na sha hudu kuma da hadisin ke karanta da mu shine fi isbatu sifatar rahmatu lillahi azza wa jal shi ya tabbatar da siffar jin kai ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan duka fa'idodin an ciro su ne daga fatul bari sharhin sayyid bukhari juz'i na uku shafi na 188 yanzu za mu shiga cikin babi na biyar ma ya kulu sa'imu idza sabahu ahad wannan babin zai karanta da mu abinda mai azumi zai faɗa yayin da wani ya zagi shi fi sahihain an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu jannatun فلا يرفض ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم السائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها wani hadisin ya zo a cikin sayyid bukhari da muslim a cikin sayyid bukhari shine hadisi na 1894 a cikin sayyid muslim shine hadisi na 1151 an rufe shi ta hanyar sayyid na abu huraira radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-siyamu jannatu azumi garkuwa ne akwai ruwayar na gani wacce a cikin ta yace idza kana yawmu sawmi ahadikum idan ranar azumin ɗayan ku ta yi fala ya rafus kada ya yi kwarkwasa wala ya jahal kada ya yi wauta wa in imru'un qatalahu idan wani mutum yazo zai fada da shi ausha ta mako kuma yazo ya zage shi fal ya qultu to shi mai azumin ya ce inni sa'imun inni sa'imun ni ni mai azumi ne ni mai azumi ne ni ina azumi ni ina azumi wallazi nafsi bi yadihi mazana sallallahu alaihi wasallam ce ina rantsuwa da ubangijin da numfashi nake karkashin ikonsa la khulufu fami sa'imi wallahi tsamin bakin mai azumi a tsayabu inda Allah ta'ala min rihil misk shi ya fi kamshi a wajen Allah maɗaukakin sarki fiye da kamshin almiski ya turku ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli Allah yana cewa mai azumi ya bar abincinsa ya bar abin shansa ya bar sha'awarsa saboda ni asiyamu li Allah ya ce azumi na wani wa ana ajizi bihi kuma ni ne mai ba da sakamako saboda shi wala sanatu bi ashri amsalha shi aikin lada Allah yana ninninka shi ne sau goma tarjamar sahabin da ya rawaito hadisin ta riga ta gabata a babin da muka wuce a cikin babi na biyu mufradat na hadisin kuma jumlatun nan da aka ce ai alwiqaya wato garkuwa wasitiru da kuma sutura wa minhu almijal daga nan ne aka samu kalmar almijannu wato garkuwa wa huwa tursul ladhi yaqib barbat shine wannan abu da mayaka ke rikewa wanda suke kare duka da shi wa minhu aljin daga nan ne aka samu kalmar jinnu lissu tarihin an ayuni bani adam saboda suturcewarsu wato ɓuyarsu daga idanuwan banu adam wasu miyatul hadiqa janna an sanya wa dambu suna janna da larabci lissattari ashjariha ma wara'aha saboda bishiyoyin da ke cikinta sun tare abin da ke bayanta fara'ar fasin nan kuma da aka ce arrafsu bi fatiyar ra'ayi ko arrafsu shine yudrabu alal jima'i wa muqaddimatihi shine ana sakin kalmar ne akan abin da ya shafi kusantar iyali ko kuma abin da ya shafi kusanta din ita kanta kusantar iyalin ko kuma abin da ke kaiwa zuwa gare ta sai tsuraku aidan hakan ana cikin kalmar ha ila yau alal karami da fahish bisa duk wani zance marar daɗi wato zance na alfasha kamar zancen batsa ana kiran shi rafus khuluf kuma da aka faɗa nan shine tagayyuru ra'ihatul fami canzawar kamshin da ke fita daga cikin bakin mutum sharhin hadisin kuma faɗa shi da ya ce asiyamu junnatu azumi garkuwa ne ai suturatun azumi sutura ne wa wiqayatun kuma mai kiyayewa ne wa mani'un min ar-rafas wal asar azumi kuma mai hanawa ne daga kwarkwasa da batsa da kuma ayyukan laifi wa mani'un min an-nar kuma mai hana mutum ne daga shiga wuta wasiyamu lugha abinda ake nufi da asiyamu wato azumi a lugar larabci al'imsaku mutlaqan shine kamewa kawai nan ce asiyam ana nufin kamewa fa kullu man amsaka mi an shay'in faqad sama anhu duk wanda ya ya kame daga yin wani abu bai yi shi ba wannan mutum ya yi azumi daga gare shi kenan sama anhu wa minhu qaulullahi ta'ala hakin an maryama ya daga cikin wannan fadin Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa game da nana maryamu إني نذرت للرحمن صوما فلن, فلن أكلم اليوم إنسيا فسمي الإمساك عن الكلام صوما أن كرا كامي وادق ينزنشي لسنا صوم والصيام شرعا أما أبن أكي نفيدا الصوم الشريعة الدين المسلمشي وتعظمي الإمساك عن الأكل والشرب والوضع shine kamewa daga ci da sha da kuma kusantar iyali wa kafatil muftirat da kuma dukkan abubuwan da ke karya azumi min ɗaro ilfajiri ila gurubi shams tun daga ketowar alfajir har zuwa faduwar rana ta abudan lillahi azzawajal domin yin bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan duka yana cikin at-tamhid juz'i na bakwai shafi na ɗari uku faɗansu da ya ce falayar fas'ai falayar hush an kalam wato kada mutum ya yi batsa wala ya jahal kada kuma ya yi zance na wauta aljahalu abinda ake nufi da aljahal ɗin wato wauta qaribu min ar-rafas shine zancen da yake kama da batsa shine wauta wa huwa khilaful hikma shine sabanin ko kuma kishiyar hikima in mutum ya zance mai daɗi za a ce yayi zance na hikima in kuma ya zance mara daɗi sai a ce yayi zance na wauta khilafus sawab min al-qawl wal fi'l shine abin da yake sabanin daidai na daga aiki da kuma zance shi kuma wannan ya zo a cikin sharhin sahih muslim juz'i na hudu shafi na ashirin na hamsin da biyu faɗansa kuma da ya ce wa yanin ruwan ƙatalahu a sha ta mawa falai kul inni sa'imun inni sa'imun idan wani ya nemi ya faɗa da kai ko ya zage ka to ga gaya mashi cewa kai azumi kake azumi kake mutum zai faɗi wannan ne a ɓoye saboda tsoron riya wasu malaman kuma suka ce a ya ƙulu ha jaharan hatta yarda a shatima wa yi zakiru bisiyan mutum ya faɗa a fili saboda ya tsoratar da shi mai yin zagin har ya fasa yin zagin kuma ya tunasar da shi game da muhimmancin yin azumi wa musana babu ulama sashen malamai sun raba abin gida biyu faƙaru suka ce ijharu fil fardi li'annahu laysa fihi riya idan azumi ne na farilla kake yi wani zai zage ka ko zai maka wauta sai ga mishi a fili kace ni azumi nake ni azumi nake wa yasirru fil nafli amma idan azumi ne kuma na nafila sai ka faɗa kawai a zuciyarka ba sai ka faɗa a fili ba saboda gudun riya amma shi shekul islam ibnu taymiya ya jayar da kaulin cewa wannan kauli na biyu din cewa idza shatta idza shukima sa'imu istihibba lahu an yajhara bi qawlihi inni sa'imun idan an zagi mai azumi to to an so gare shi ya bayyanar da faɗansa cewa inni sa'imun ni mai azumi ne sawa'un kana sawmu fardan aw nafilan gidi ne wannan azumin na farla ne ko na nafila wannan ya zo a cikin al-ikhtiyarat shafin 107 ko 108 har ila yau a cikin wannan din akwai wasu fa'idodi bayanu annal mastum lam yatruk muqabalata shatima illa li kaunihi sa'iman la li ajzihi ata la yastahina bihi al-akhar wannan umarnin yana nufin cewa kai wanda aka zaga din in ka ce wa mutum a ni wani fa azumi nake don haka ba zan rama zagin ba to kaga wannan zai fahimtar da shi cewa ka kira mazagin ne kawai saboda darajar azumin da kake yi ba dan saboda ka kasa ko kuma dan kana tsoron shi ba dan kada ma wani daban ya nemi ya wulakanta ka ce ai kai da ma wani ya zage ka ba karama ba to abu na biyu kuma tazkirun shatim anna sa'ima la yushatimu ahadin a cikin wannan fadar akwai tunasar da shi mai yin zagin cewa mai yin azumi fa baya yin zage-zage da kowa wa rubama ya kunu shatin sa'iman fiye da zakau sau da yawa kuma zai zamto shi kansa ma mai yin zagin shi ma azumi yake to in ka gaya mashi haka to sai ya zamto shi ma ya tuna cewa ai shi ma azumi yake da haka ai bai kamata ba kenan shi din yayi zagi qala an-nawawi imam an-nawawi yace wa lam anna nahaya as-sa'imi an ar-rafas wal jahli wal mukhasama ka sani cewa hana mai yin azumi daga yin batsa da wauta da kuma rigima da mutane wal mushatama da kuma yin zage-zage da mutane laysa muktasan bi ba umarni ne da ya zanto ya ya keɓanci kadai mai yin azumi ba bar kullu ahadin misluhu fi aslin nahyi an zalik bar da cewa kowanne mutum ma to shi ma daidai yake da mai azumi din a cikin hani game da yin zage-zage ko rigima da wani ko yin wauta ga wani lakin sa'imu akhar sai dai shi mai azumi shine wanda hannun ya fi karfi a kan shi saboda azumi yake wallahu alam Allah ne masani wannan ya zo a cikin shirin sayo musulun da shi imamun nawawi din jirgi na hudu shafin 252 zuwa na 253 faɗin shi kuma da ya ce wallazi nafsi biyadihi ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa ne da Allah subhanahu wataala wanda numfashinsa yake ƙarƙashin ikonsa shine mai kashewa shine mai rayawa wannan kuma rantsuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saboda ƙarin ƙarfafa maganar ne in ba haka ba ko dama annabi sallallahu alaihi wasallam ai mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa shine as-sadiqul masduq la yahtaju ila qasm baya buƙatuwa zuwa ga sai yayi rantsuwa da ya faɗi magana tunda ya fi kowa gaskiya faɗan shi kuma da ya ce la khaluhu fa min sa'im aqabu inda Allah yurihil misk ai tsamin bakin mai azumi ya fi kamshi a gun Allah subhanahu wa ta'ala fiye da kamshin almiski wata ruwayar ta sayo muslim ya ce da kalofin misayin yawon alkiyama ai tsamin bakin mai azumi a ran alkiyama wasu malaman suka ce inna allah ta'ala ijazihi bihi fil akhira a ranar lahira allah zai saka wa mai azumi da wannan kamshin almiski din a ran alkiyama zai tashi bakin shi yana kamshi wa da kono nukhatuhu a tsayabu min rihil misk sai ya zamto wato kamshin bakinsa da kamshin jikinsa ya fi kamshin almiski a ran alkiyama kama anna dama shahidi tsaikon rihuhu rihal misk kamar yadda dai jinin shahidi ya kono rihuhu rihal misk zai zamto gashi nan jini ne a lahira amma kuma kamshin shi kamshin almiski yadullu alaihi lafzatu muslim al-mutaqaddima lafazin imam muslim da ya gabata shine ke nuni game da wannan to ina ganin insha Allah anan za mu dakata sai Allah ya kai mu ranar talata cikin darasi na hudu za mu dora daga nan zuwa abin da ya sauka da fata abin da muka faɗi shi daidai Allah ya ba mu ladansa da kuma muka kuskure Allah shi ya fi mana abubuwan da muka koya dai a yau a wannan darasin na yau abubuwan da suna da yawa amma dai muhimman guda biyu su ne muhimmancin yin haƙuri idan musiba ta samu mutum musamman musibar mutuwa mutum ya yi haƙuri kada mutum ya ɗora wa ransa tamkar shi kaɗai Allah ya tsana mutum ya yi haƙuri kuma ya nemi ladan wurin Allah abu na biyu kuma shine idan mutum yana azumi kada wani ya zage shi ya rama in wani ya zage ka to ka ga masa cewa kai azumi kake shi din ya ji can ita masifar shi sannan kuma bayan haka sai kuma mun koyi addu'o'i guda biyu addu'ar ta'ziya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajrin musamman wal tasbir wal ta'tasib sai kuma addu'ar mai azumi idan wani ya zage shi sai ce mishi inni sa'imun inni sa'imun ni azumi nake ni azumi nake سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المدد الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين